أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa masu kallonmu da sauraronmu ta kafar yada labarai ta Sunna TV EKS Islam Kitabu wa Sunna ala fahmi salafi salih muna muku gaisuwa ta addinin Musulunci sannan muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala tare da ƙara salati ga manzon tsira manzon rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da sahabbansa gaba ɗaya da kuma waɗanda suka bi su akan tafarki na gari har zuwa ranar ƙarshe. Wannan shine darasinmu na saba'in da biyar a wato halaka ta mai taken haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa nasoshi ko yanda ake haɗa nasoshi ko ƙa'idodin haɗa nasoshi. muna tafiya ne da littattafai guda biyu kamar yadda muka sani littafi na farko littafin daf'o'i hamil tirab an ayatil kitab na ash-sheikh al-allamatul qur'ani muhammad al-amin ash-shanqiti da kuma as'ilatul qur'ani al-majid wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi muna bin jerin ayoyin al-qur'ani idan domin littafi biyu ne muka hada sai ba mu bi jerin wato littattafan ba kenan idan mun kalli wannan aya wannan malamin ya kawo ta ita ce gaba za mu kawo ta sai mu bi jerin ayoyin alkur'ani muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah kuma ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya za mu tashi ne a cikin littafin daf'o'i hamil tirabi an ayatul kitab wato mas'ala ta 67 malam yace qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa hadha kitabun anzalna wannan littafi ne wanda muka saukar da shi mubarakun wanda yake mai albarka musaddiqul ladhi bayna yadayhi yana mai gaskatar da abin da ya gabace shi na littattafai kenan walitunzira ummal qura dan kuma kayi gargadi ga garin makka kenan nan mutanen garin makka ake nufi wa man haulaha da wanda yake kewaye da garin makka aya ta 92 a cikin wato suratul an'am to malam yace yatawahhamu minhu aljahilu wanda yake jahili na fata an fahimta tana yiwa da malam yace jahili yana nufin mutumin da yake bai san addini ba ko kuma nan malam ya amfani da kalma ta jahilci duk da yake nan tana nufin wanda bai fahimci mas'ala ba ba kalma ce ta zagi ba an gane ko anna in zarahu sallallahu alaihi wasallam cewa gargadin da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam zai yi makhsusun bi ummil qura an keɓance shi ne da ummil qura ita ce makka domin daga alƙarya ne jam'i ne na alƙarya sai a ce alƙura an sanya magari suna alƙarya domin wato kalima ta wato alƙarya tana nufin aljam'u shine yasa ake kira ya taqarra shine ma'ana ya tattaru ko ya hahaɗo in ka diba cikin mas'ala ta wurin da ake yin sallar juma'a adadi sai an kira shi alƙarya wato kamar wurin da yake ya taqarra ya harhaɗa an gane ko to wa ma yaqrubu minha da kuma abin da yake kusa da makka din ita ce ummul qura dunal aqtarin na'iya anha banda wuraren da suka yi nisa shine anna'iya da gana'ani kenan an gane ko idan ya nisa idza ba'uda anna'iyati anha waɗanda suka yi nisa da garin makka li qawlihi ta'ala domin wannan fahimtar za a fahimce ta ne kamar dan Allah ya ce wa man haulaha da wanda ke kewaye da makka wa nadhiru wa nadhiruhu tamkar irin wannan ayar mai bada irin wannan ma'anar qawluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala fi surati shura a cikin suratu shura وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا نن كذلك كمرحكا تو كممي أي كما أوحينا إلى الذين من قبلك أوحينا إليك قرآنا عربيا دول سيمون فهم شو ونن كما يد مكي وحي قوتن دو سوكا غباتي كما كي وحي إزوا غريكا كينم باك أريا كي يبا الله سبحانه وتعالى يتبعين وحي قوتن سمتاني قرآن منك تورا مكا القرآن عربيا wanda yake da yaren larabci litunzira ummul qura dan kai gargadi ga mutanen ummul qura mutanen makka kenan wa man haulaha da waɗanda suke kewaye da ita wa tunzira yawmal jam'i kai gargadi yawmal jam'i shi yawmal jam'i wato ayi gargadi yawmal jam'i ba maf'ulun bihi bane an gane ko zarfu ne domin zarfu yana zakkuwa wato da nasaba kenan wa tunziran nasa yawmal jam'i domin shi yinin kiyama ba shi ake ma gargadi ba mutane ake ma gargadi da aljannu wa tunzira yawmal jam'i kai gargadi ga mutane ranar aljam'i haduwa an kira ta yawmal jam'i domin Allah zai hada mutanen farko da na karshe qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum la raiba fi babu shakka gare shi nan sai ta zamanto nan la raiba fi ana nufin babu shakka gare shi ga masu imani an gane ko ko ko la raiba fi kada ku yi shakka sai zamanto jumla ce an kawo ta wato abin nan ikhbariya amma kuma insha'i ake nufi da ita ma'ana kada ku yi shakka wa qad ja'at ayatun ukhar ayoyi sun zo masu yawa tusarrihu bi umumi inzarihi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke kuruta suwa in ji malaman zaure daga kururuwa kenan ma'ana suke fito abu da fili suke bayyana shi to sarrihu ta fito da abu a fili ta bayyana bi umumi inzarihi ga gamewar gargadin shi shi manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam sallallahu alaihi wasallam li jami'in nas ga dukkan mutane ka qaulihi ta'ala kamar fadar Allah subhanahu wa ta'ala tabarakallazi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil alamin nadhira tabarakallazi al-barkatun wanda kenan nazzalal furqani saukar da alfurqani shine alqur'ani domin yana rarrabewa tsakanin gaskiya da ƙarya wato albarkatunsa sun yawa ya saukar da alqur'ani ala abdihi akan wato gabawansa li yakuna lil alamin nadhira dan ya zamanto mai gargadi ga talikai gaba daya duk da kina al alamin tana nufin kullu ma si wallah amma ana nufin abinda hisabi ya shafe shi daga cikin halittu su ne mutane da aljannu kamar yadda Allah ce sanafurghu lakum ayyuhas thaqalan aya ta farko a cikin suratul furqan وقوله تعالى دفتر الله سبحانه وتعالى وأوحي إلي هذا القرآن أني من وحي ونا القرآن هنا الله يوانا وحي كو كما يدى مكة تفتفع ونا مسألة أتكين واتو مسألة نسكو قباتا لأنذركم به دا إني مكو غرغئي ومن بلغ da kuma wanda alkur'ani ya kai gare shi ai wa man balagahul qur'an da duk wanda alkur'ani ya kai gare shi kenan sai zamanto ya shafi dukkan mutane wa qaulihi da fadar Allah subhanahu wataala qul ya ayyuhan nas kace ya ku mutane inni rasulullahi ilaikum jami'a ni manzon Allah ne zuwa gare ku gaba daya suratul a'raf aya ta 158 sannan kuma da aya wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas kinan ba turo ka ba illa kaffatan linnas malam ya kawo illa kaffatan bai ƙara ba linnasi amma wajen karantawa mun karanta da linnas kan wani ya ce mun ƙara abin da cikin littafin babu shi suratu saba'i aya ta 88 akwai kuma ayoyin da suke nuna wannan ba waɗannan ayoyin kawai ba da malam ya kawo an gane ko ita ko aya wa uhi ilayya hadha alqur'anu li unzirakum bihi wa man balagh a cikin suratul an'am aya ta 19 malam yace wal jawabu amsa min wajhaini ta fuska guda biyu al awwalu na farko annal murad bi qawlihi abinda ake nufi da fadar Allah subhanahu wataala ko Allah yake nufi da maganar sa wa man hawlaha shamilun li jami'il ard ya shafi dukkan ƙasa kama rawahu ibnu jarir kama yadda ibnu jarir yayi wannan riwaya wa ghayruhu da wani ibnu jarir an ibn Abbas daga Ibn Abbas. Alwajhu thani amsa ta biyu anna law sallamna tasliman jadaliyan ko da mun saki saki irin na gardama ba don an yarda ba shine tasliman jadaliyan anna qawluhu cewa fadar Allah subhanahu wataala wa man haulaha da wanda yake kewaye daga wurin Makka la yatanawalu baya wato kai ga illa alqariba min makkata almukarrama sai ga wanda yake yana kusa ga Makka an ce min makkata kawai ce ba a ce min makkati ba domin shi Makka wato alam ne mamnu'un min as-sarf ne ya kamata dalibi ilimi ya fahimci wannan min makkatal mukarramati amma wato sifa da take ita ba mamnu'un min as-sarf sai a ce min makkatil mukarramati harasaha Allah malan yace Allah ya tsare ta kuma Allah ya tsare dukkan garuruwan musulmai Allah ya tsare Makka da Madina da kasashen musulmai gaba ɗaya da musulmai gaba ɗaya malan yace to harasaha Allah kenan ita bai shafar makka sai bai shafa ko da mun dauka cewa sai mutanen makka da waɗanda ke kewaye ita kace zuriyatul arabi masalan kamar jazira ta larabawa tsibirin larabawa kenan fa innal ayatil ukhar waɗansu ayoyi waɗanda ba waɗannan ba ba wannan ayar ba nassat alal umumi to ta nuna gaba ɗaya ake nufi ka qaulihi kamar fadar Allah subhanahu wa ta'ala li yakuna lil alamin nadhira dan ya zamanto mai gargadi ga dukkan wato talikai wa dhikru ba'd afradil am zikiru ambaton ba'di afradil am sashen wato ɗaiɗaikun abubuwan da ke shiga ga nassi wanda yake haɗewa to ko kuma abin da yake haɗewa bi hukmil ami an gane ko da hukumcin am la yukhassisuhu inda amatil ulama wato dan an faɗi sashi waɗanda hukuncin gaba ɗaya ya shafe su to ba shi ke nuna su kaɗai hukuncin ya saba ba ka'ida ce ta usulul fiqh malam yace inda amatul ulama a dukkan wajen malamai walam yukhalif fihi ba a samu wanda ya saba ma wannan ka'ida ba illa abu thawr sai abu thawr wa qad qaddamna zalika wadihan malam yace mun gabatar da wannan bayani ko wanda ya irin wannan bayani wadihan wanda yake a fili an gane ko bayyane bi adillatihi da dalilansa fi suratul ma'ida a cikin suratul ma'ida mai tahqiqin wannan littafi yace kadiba a mas'ala ta 60 a cikin wannan littafi yace to fal ayatu aya ala hadha al qawli akan wannan bayani wato ka kauli kamar fadar Allah wa anzir ashirataka al aqrabin kai gargadi ga ƴan uwanka mafi kusa don a nuna da'awa ta shafi kowa da kowa ba wai ta shafi wani bane kamar dokokin duniya sun shafi waɗansu ƙasashe amma su waɗansu ƙasashen da suka asa dokokin ba sa aiki da su ko ko kamar mutum ya zo da aya ya karanta yana son mutane su yi aiki da ita amma shi baya son ya yi aiki da ita ko ko in an cimma da shi baya son aiki da ita ya watsar da ita ko ko in aya ta kai ga wani nashi ya ce a'a wannan ayar ba za a yi aiki da ita ba kina wannan ya nuna ba addini ya dame shi ba kuma ba addini yake son abi ba yana son shi abi shi ne don saboda ya cimma bukatar shi a karkashin addini malin yace to fa innahu la yadullu ala adami inzari ghairihim wannan aya ba tana nuna kawai gargadin da za a yi ba ya tsaya ne an gane ko ga la yadullu ala adami inzari ghairihim ba yake ba tana nuna ba kada kada ai gargadi ba sai ga ƴan uwan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam kama huwa wadihun kama yadda bayanin yake a fili wal ilmu inda Allah ta'ala malin yace ilimi yana wajen Allah subhanahu wa ta'ala to abinda malin ya kawo kenan to game yadda muka saba wani lokaci muna dan ƙara waɗansu bayanai ƙarƙashin aya don saboda fa'idodi da inda Allah ce wa haza kitabun wannan littafi ne wani lokaci alkur'ani Allah ya ishara zuwa gare shi da abin da yake kusa wani lokaci da abin da yake nisa kaga ce zalikal kitabu la raiba fi to yaya abu guda kuma ai mishi ishara zuwa ga abu biyu wannan mas'ala mun tafatta tun farko farkon littafi malamai sun yi bayani wasu suka ce da haza da zalika wani lokacin duk abu guda ake nufi kenan isharar da aka yi da shi duk dai ana nufin kusa yake waɗansu kuma daga cikin malamai suka ce a'a haza na an kalli alqur'ani yana kusa ga bayi ta fuskar Allah ya sauƙaƙa shi wal qad yassarna alqur'ana lidhikri fahal min muddakir sannan kuma da Allah subhanahu wataala ce zalikal kitabu wancan littafi saboda littafi ne wanda idan bayi suna son su kawo irin alqur'ani ko su kalubalanci alqur'ani sun yi kadan ba za su iya ba qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bi mithli hadha alqur'an la ya'tuna bi mithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira to sai kalma ta kitabun an kira shi littafi alqur'ani yana da sunaye da dama yana da sifofi da dama mun dan taba bayanin wannan ba za mu samu cikin takaitaccen lokaci ba mu kawo irin waɗannan amma dai yana da sunaye yana da sifofi yana da dalilan da suka sa Allah ya saukar da su mun taba bayanin wannan a cikin karatutukan da suka gabata to kenan wannan yake nuna hada alqur'ani a matsayin littafi ba bid'a bane domin Allah ya kira shi littafi dan an ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam hayya kaure bar duniya bai hada alqur'ani ba a Allah ya kira shi kitabun kuma waɗanda suka hada wannan littafin su Abubakar da Umar da Uthman da Ali sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallam suna da shaida alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin sannan Allah ce anzalnahu mun sabkar da shi wannan ne yace malamai suke nuna cewa aqida ta ahli sunna wal jamaa wannan yake nuna Allah subhanahu wa ta'ala yana sama in an ce yana sama ana nufin yana cikin samaniya ba don an ce amintum man fis sama'i man fi wani lokaci tana nufin ala sama kenan domin mi domin sammai guda bakwai ba za su iya ɗaukar Allah subhanahu wa ta'ala ba kuma wasi'a kursiyuhu samawati wal ard Allah kursiyuhu an gane ko ya yalwace sammai da ƙasa kenan ya fi su girma shi ko al'arshi kamar yadda ya zo a cikin asar na Ibn Abbas in an ɗauki kursiyu an kada cikin al'arshi kamar an ɗauki zobe ne an kada cikin mi an kada wato cikin sahara kenan kaga wannan ya nuna cewa shi al'arshi kursiyu ya fi sammai girma to shi ko an ɗauke shi an kada cikin al'arshi ba wani abu bane kamar an ɗauki zobe ne an kada cikin sahara to kenan ba a ce Allah yana cikin sammai sai ta zama to nan fi bi ma'ana ala an gane ku kamar yadda fir'auna ce wala usalli bannakum fi juzu'in nakhli zan tsige ku kaga fi juzu'in nakhli a cikin kututturan dabino itacen dabino an gane ku alhali ko ala juzu'in nakhli ne abinda jamhurin malamai su tafi akan shi shine cewa ana nufin akan kututturan dabino da haka wannan aqida anzalnahu kinan daga sabka aka sabkar da shi kinan ya nuna cewa Allah subhanahu wataala yana sama da sauran dalilai na ahli sunna an gane ko da haka ba ana nufin yana cikin sararin samaniya ba ba ana nufin yana cikin sama'u ba an gane ko mubarakun alqur'ani littafi ne mai albarka sifofin alqur'ani kadiba cikin al-itqan fi ulumil qur'an na imam suyuti ya kawo sifofin alqur'ani daban-daban an gane ko albarka kalima ta albarka baraka yubariku duk da yake yanzu larabawa sai ka ji abu mai albarka suna cewa mabruk mabruk malamai sun nuna wannan kuskure ne wadansu malamai sun nuna kuskure ne ta fuska ɗaya wasu kuma suna ganin a kuskure ne ta fuska biyu domin baruka shine ya durƙusa to kaga in yace mabruku ya durƙusa ba kuma shine abin da suke nufi ba duk da yake asalin albarka wasu malamai sun ce daga abin da ya tabbata ne kina albarka ta tabbata wasu ka ce a daga albirkatu ne shine alma'u alkathir ruwa mai yawa domin albarkar sa ayi noma da shi a sha ayi kaza ayi kaza ayi kaza kamar yadda wasu malamai suka faɗa to duk yadda ta kama dai ba suka ce ba a cewa mabrukun domin shi baruka fi'ili ne wanda bai da maf'ulun bihi baruka ya durƙusa an gane ko amma waɗansu malamai suka ce a'a ana iya cewa al'ardu mabrukatun alaiha an durƙusa akan ta domin akwai abin da anka wato shi fi'ili wanda yake lazimi ana ƙara masa ala ko harful jarri wanda yake ta'addi da shi sai a samu masa ismul maf'ul to nan sun fitar da wannan amma dai in an ce baruka shine ya durƙusa amma abin da ake nufi mubarak mai albarka da haka sai dai a ce mubarak ba a cewa mabruk kamar yadda malamai suka yi bayani daga cikin malaman da suka bayanin wannan akwai a sheikh abdullatif shuwairif na kasar libya a cikin littafinsa a tadribatul lugawiyya a juz'i na biyu to ustaz doktor profesa na tafsiri mustapha muslim a cikin littafinsa wato a tafsirul mawdu'i yake cewa wato albarka abu ne wanda in ana son a gane shi gashi ba a ganin shi ba a gane shi kai tsaye amma ta fuskar tasirin shi ake ganewa yake cewa kamar malamai suna cewa idan aka ɗauku yanzu da shanu da kuma musushi ko mu ce mage an gane ko da karnuka mage idan za ta haihu za ta haifi 'ya'ya masu yawa abin nan kariya idan za ta haihu za ta haifi 'ya'ya masu yawa shanu kuma idan za su haihu galibi ɗaya suke haihuwa da wuya su haifi biyu kuma a shekara haihuwa ba su wuce ɗaya ko biyu to amma kuma za mu ga karnuka suna haihuwa ɗaya goma sha biyu da lokaci har fiye da haka to amma kuma ya aka yi shanu suka fi mage-mage yawa suka fi kuma karnuka yawa tare da cewa waɗancan sun fi su yawan haihuwa kuma su karnuka ba a cin su in ba wajajen arna ba da musoshi galibi ba a cin su waɗannan kuma su ake ci kuma su ne ba sa karewa yace to wanda yake nuna maka albarkar waɗannan ta nan zaka fahimci albarka ga abu shine kaɗan amma kuma shine wanda ake yawan amfani da shi ake yawan cin sa kuma shine yake da yawa wannan ya nuna yana da albarka musaddiqul ladhi bayna yadayhi shi alqur'anin nan mai gaskata abin da ya gabace shi ne an gane ko malamai suke cewa wato wannan yake nuna cewa abin da alqur'ani ya gaskata nan zamu gane ka'ida ta isra'iliyat an gane ko al-isra'iliyat sune abubuwan da an karwaito daga bani isra'ila waɗanda an sa su cikin littattafan tafsiri to sai malamai suka ce za a yi musu hukunci guda uku an gane ko tun da hadisi ya zo na Abu Huraira cikin Sahihul Bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce la tusaddiqu ahlal kitabi wala tukadzibuhum kada ku gaskata ahlul kitabi kada ku ƙaryata su wa qulu amanna billadhi unzila ilaina ku ce mun yi imani da abinda an kasabkar zuwa gare ku eh unzila ilaina aka sabkar zuwa gare mu to almuhimmu nan ba yana nufin ba a gaskata su ba a ƙaryata su ba a'a don alqur'ani musaddiqul ladhi bayna yadayhi yana gaskatar da abin da ya gabace shi kenan abin da ya tabbata a nassi qur'ani ya gaskatar da shi sai mu gaskatar da shi saboda alqur'ani ya gaskatar da shi abinda qur'ani ya ƙaryata shi sai mu ƙaryata shi na ahlul kitabi kenan an gane ko zan saboda alqur'ani ya ƙaryata sai mu gaskatar da alqur'ani mu ƙaryatar da wannan abin abinda ba mu da nasi wanda ya gaskata shi ko ya ƙaryata shi sai mu bar shi to wannan shine ka'idar da ake aiki da ita ban sani ba ko ƴan uwa sun fahimci wannan mai so kuma ya diba cikin littafi al-isra'iliyat na Abu Shuhba da kuma al-isra'iliyat fil Qur'ani wal Hadith in ban manta ba na Hussein zahabi dan kasan Misra ba wancan Zahabi ba dalibin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah to walitunzira ummul qura wa man hawlaha akwai qira'a ta Imam Shu'ba waliyunzira ummul qura wa man hawlaha dan ya gargadi to kaga nan in an ce litunzira manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam liyunzira dan shi gargadi to wane ne kenan nan tana yiwa an juya bayanin kamar zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam ko ko waliyunzira alqur'ani shi gargadi amma ana nufin manzon zai gargadi don shi alqur'anin baya magana balle a ce gargadi sai zaman to an yi isnadin fi'lin zuwa ga alqur'ani amma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ake nufi don ba zai iya gargadin ba sai da alqur'ani mai girma ina fata an fahimta mas'ala ta gaba da kamata mu ƙara ƙarƙashin wannan bayani da malin ya kawo shine da inda Allah ya ce da anka ce wa man haula ha shamilul li jami'il ard ya shafi dukkan ƙasa domin mun yi bayani ko wancan sati makka tana kamar a tsakiya duk abin da ke kewaye da ita kenan ya shafi wa man haulaha sannan kuma mas'ala ta gaba wadda ya kamata mu ƙara a ƙarƙashin ayoyin da muka kawo da ya ce wa uhiya ilayya hadha alqur'anu li unzirakum bihi wa man balagha wa man balaghahu alqur'an da wannan ne malamai suke cewa ya halatta ayi tarjama ta alqur'ani kuma ya halatta a fassara khutba ma'ana inda ba a jin yaren larabci domin shi alqur'anin an saukar da shi ne dan a isar da sako to yin khutba da yaren larabci ga waɗanda ba sa ji malamai suna ganin wato wannan abu ne wanda yake fa'idodinta da dama za a rasa su waɗansu malamai sun ce a a fassara ta kafin liman ya zo saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bai taba hudu ba sai da larabci waɗansu malamai suka ce a'a za a yin khutba da yaren larabci ana yi ana fassara ta kadan kadan a ƙari waɗansu kuma daga cikin malamai suka ce a'a a yi ta larabcin sannan sai a dawo a fassara ta da yaren yadda za a yi fahimta ta kowane irin yare ne wanda ba larabcin ba malamai sun maganganu da dama amma zance mafi inganci shine fassara khutba shi manzo sallallahu alaihi wa sallam balarabe ne waɗanda ya yi ma da'awa a garin makka galibi larabawa ne ko kuma suna jin larabci waɗanda ba larabawa ba a wannan lokaci yanzu kuma duniya gaba ɗaya idan an ce dole sai da larabci za a yi za a ga cewa kamar abin an ba a isar da sakon da ake buƙatar a isar da shi ba mai so ya diba cikin ashamil ahkamil khatib wal khutba na sheikh ustad doktor sa'ud bin ibrahim shuraim ɗaya daga cikin limaman haramin makka ya kawo wannan mas'ala kuma ya kafa hujja da maganganun malamai daga cikin su akwai sheikh bin baz rahmatullahi alaihi wa rahimallah الله جميع المسلمين a mas'ala ta ƙarshe wadda zan kawo ƙarƙashin wannan aya kafin mu je gaba wajen wa anzir ashirataka al-aqrabin shine abin da ake kira al-hasfu da larabci akwai abin da ake kira shafewa imamu suyuti a cikin babul ijaz wal itnab ya fitar da babi ya kawo wannan mas'ala din ta waɗansu abubuwa an shafe su za a kaddara su ta fuskar ma'ana ba wai a cikin qur'ani ba sannan kuma ibrahim rufaida daga cikin yan kasar libya yayi magisterkin sa akan al-hasfu fi asalibil lughati al-arabiyya to nan da anka ce wa anzir ashiratakal aqrabina kenan allah ka gargadi yan uwanka Allah game da al'amarin Allah ko ko azaballahi ka gargadar su da azaba Allah ko anzir ashir taqal aqrabina nar ka gargadi yan uwanka daga wuta almuhimmu dai za a kaddara wani abu don saboda a fahimci wannan mas'ala din wallahu ta'ala a'lam yan uwa musulmi wannan shine abin da dai zan iya karawa a gurguje karkashin wannan aya sai mu je zuwa ga mas'alan mu ta gaba mas'ala ta gaba wato za mu dawo ne cikin littafin as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi a karkashin mas'ala ta 291 malam yace fa in qila idan aka ce kaifa afrada qawluhu ta'ala ya aka yazo da damiri na mutun dai shine afrada kadaitawa kenan yazo da damiri na mutun dai a cikin fadarsa au qala uhiya ilayya ko yace an yi mini wahayi an gane ko kenan afrada bizikri to yace ce bizikri ya kadaitar da shi da ambato ba da qaulihi bayan ya ce wa man azlamu mimman iftara ala allahi kadhiba wane ne mafi zalunci min mariftara Allah kaziban ga wanda ya kirkiri ƙarya ya jingina ta ga Allah wa zalika aidan iftira wannan shi ma ai ƙarya ne to ya an kai misali ya kawo cewa wanda ya kirkiri ƙarya kuma ce an yi masa wahayi kuma Allah bai masa wahayi ba ma'ana farkon ayatu wa man azlamu mimman iftara ala Allah kadhiban aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi shay wane ne mafi zalunci daga wanda ya kirkir ƙarya jingira ta zuwa ga Allah ko ko ce an yi mini wahayi an yi masa wahayi kuma alhali ba ai masa wahayi ba to kaga ai wanda ya ce ai masa wahayi ba ai masa wahayi ba yana daga cikin waɗanda suka kirkiri ƙarya suka jingira ta zuwa ga Allah kiran me yasa aka keɓance wannan halin daga ciki shine abin da malai yake son ya ce ba zancen domiri na ba malam yace qulna li annal awwala am domin abu na farko amun ne ya shafi duk wanda ya ƙarya ya jingira ta zuwa ga Allah wasani khas abu na biyu kuma keɓantacce na wal maqsudu abinda ake nufi an gane ko wal maqsudu al inkara fihi ma ana musu ne ga wanda ya aikata wannan wala yalzamu min wujudil am wujudil khas kuma ba shi ke nuna cewa ba duk in an samu abin da ya haɗe sai an samu abin da yake keɓantacce wannan ka'ida ce usuliya malamai suna amfani da ita ma'ana in an ka kawo jama'a masu yawa aka yi musu hukunci ba dole bane dukkan su sun aikata tana yiwa sashen su ne za su aikatawa shine yace wala yalzamu baya lazimta min wujudil am dan an samu abin da yake duka wujudul khas an gane ko a samu wato keɓantacce walakin yalzamu min adh-dhammi 'ala al-'am sai dai yalzamu ya zan lazimi abu ne wanda ya tabbata kenan min adh-dhammi daga zargi 'ala al-'am in an kai zargin wanda adduka an gane ko wa inkaruhu adh-dhammu 'ala al-khas kenan kuma sai ya zamanto ya yi musu ne ga wanda yake wanda yake keɓantacce wa inkaruhu la mahala kuma in an yi musu akan wannan hannu na abin da ya bai da kyau la mahala kenan dole zai shiga ciki kenan idan aka kawo sashi ba yana nuna dukkan su sun shiga ciki ba amma an ka kawo duka to wanda a karkashin duk wannan ya shiga ciki wannan abu ne wanda hankali ya san da shi kuma ka'ida ce usuliya malam ya ce wa ma nahnu fihi min hadha qabil abinda muke ciki daga cikin shi yana daga cikin wannan tsarin wal jawabul muhaqqaq amsa wadda at tabbatatta an yuqala abinda za a ce wato a ce inna hadha al khas lalle wannan khas keɓantaccen mas'ala wadda a ƙarƙashin wannan lamma kana makhsusan bi mazidi qubhin lokacin da ta kasance ta keɓantu da wato ƙarin muni min bayni anwa'il iftira daga cikin nau'ukan kirkira ƙarya an gane ko waɗanda ake ma Allah khassahu bi dhikri sai Allah keɓance wannan hali tambihan don saboda ayi tambihi faɗakarwa ala mazidil iqab fihi don a nuna uquba ta yi tsanani a cikin wannan wal ismi da kuma zunubi domin yin ƙarya ga Allah subhanahu ta'ala ba ɗaya bane ga mutum ya iddi'a'in wahayi domin wanda ya ce an yi masa wanda ya ma Allah ƙarya tana yiwa bai faɗi ta yadda aka yi masa ƙarya bai faɗi yadda shirya ƙaryar ba amma in ya ce Allah ya masa wahayi ma'ana ya nuna ma akwai alaka tsakanin shi da Allah domin malamai suna iya yin Allah ƙarya misali bu ce an yi musu wahayi ba to ba ɗai yake ba da mutum kuma ya ce a shi wahayi ake masa kenan kaga ya tuma ya zan mi ya zan annabi to kaga shi yasa an ka keɓance wannan kuma idan muka duba akwai asbabun nuzul da suke kawowa tana yiwa tamhidi ne aka yi sannan akwai mutumin da ce a yi masa wahayi zamanin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar da suke cewa suka yi riwaya mutum ya diba cikin al-istiab fi bayan al-asbab wani mutum ne yana rubuta wahayi daga baya da ya zo karshen wata aya inda Allah ce fatabarakallahu ahsanul khaliqin yana bayanin zancen aya sai aka ce haka ta saukai rubuta sai ce to shi ma kamar dai yayi wahayi kamar da suke cewa waɗannan asarkin ba mu san ingancin su ba amma tabbatu wasu tana in sun tabbata tana nuna cewa an yi magana ne kan duka sannan aka je zuwa ga khas saboda wani abu ne wanda yake ya taɓa faruwa wannan shi dai ne wato abinda za mu iya cewa to kuma iddi'a'in wahayi kamar yadda nasoshi suke nunawa akwai wanda suka iddi'a'in an yi musu wahayi su musulmatul kazzab sun zamanin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan akwai nasoshin da suka nuna mutum 70 za su yi iddi'a'in annabta bayan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam malamai sun ce ba ana nufin su kadai bane ma'ana abu ne wanda zai yi yawa waɗannan mutum 70 tana yawa su ne na farko waɗanda za su fara iddi'a'i domin kowane zamani za a iske akwai mutanen da suke iddi'a'in annabta kuma hadisan sun inganta kada a je a karyatar da nasoshin a ce to ai ba mutum 70 bane ko a duniyar nan zamanin mu sai a samu mutum sun fi 70 wanda sun kace su annabawa ne a ba yana nufin ya keɓance da gare su a'a tana yiwa manya-manyan ko ko na farko bayan wato mutuwarsa a zamanin bayan gushewarsa za a samu mutum saba'in wannan shi dai ne abin da nasoshi suke son su ce kada wanda bai yarda hadisi bai samu damar zuwa ya karyatar da hadisai na fata an fahimce ni wallahu ta'ala a'lam mas'alar mu ta gaba yan uwa musulmi sai mas'ala ta 292 malam yace wato a ƙarshen mas'ala mas'alar mu ta gaba sai mas'ala ta 68 a cikin littafin daf'u ihamil ittirab an ayatul kitab a karkashin aya ta 99 a cikin suratul an'am malin yace a mas'ala ta 68 qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala wazaituna war rumana mushtabihan wa ghayra mutashabih kina Allah subhanahu wa ta'ala farkon wannan aya ya bayanin irin ni'imomin da ya mabayinsa an gane ko ta fuskar ruwan da ya sabkar to sai ya ce wazaituna war rumana an gane ko Allah subhanahu wa ta'ala yace wannan farkon wannan aya wa huwa alladhi anzala minas sama'i ma'a fa akhrajna bihi nabata kulli shay fa akhrajna minhu khadira nukhriju minhu habban mutarakiba wa minan nakhli min tal'iha qinwanun daniyatun wa jannatin min a'nab waz-zaytuna war-rumman mushtabihan wa ghayra mutashabih an gane ko ma'ana Allah subhanahu wa ta'ala shi ya fitar da ta fuskar waɗannan ruwa az-zaytuna an gane ko itacen zaitun wa rumman da kuma itacen rumman mushtabihan mai kamanceceniya da juna wa gaira mutashabih da kuma wanda bai kamancece na da juna wa qawluhu aidan da fadar Allah subhanahu wataala har yanzu a cikin wannan sura a aya ta 141 ba wannan ayar ba wazaituna war rumana da kuma zaitun da rumman mutashabihan masu har da alqur'ani sai su yi hattara aya ta 99 mushtabihan wa gaira mutashabih wannan aya ta 141 mutashabihan wa gaira mutashabih kenan da farko mushtabihan na biyu kuma mutashabihan ina fata an fahimce ni sai masu har da alqur'ani su yi hattara mai kamanceceniya da juna da wanda bai kamanceceniya da juna malam yace to athbata fi hatainil ayataini Allah subhanahu wataala cikin waɗannan ayoyi guda biyu da muka faɗa da ta 99 da ta aya ta 141 asbata ya tabbatar fi hatainil ayataini a cikin waɗannan ayoyi guda biyu at-tashabuha kamanceceniya lil zaitun war rumman da itacen zaitunu da rumman wa nafahu anhuma kuma ya kore su daga gare su an gane ko kuma ya kore kamanceceniya to ya zai a ce abu yayi kama da juna kuma bai kama da juna ba to kaga hankali zai iya cewa kamar abubuwan sun ci karo da juna malin ya ce wal jawabu amsa anna ma qal wal jawabu amsa ma qalahu qatada abinda qatada yace rahimahullah Allah ya wato yaji kansa kuma Allah ya ji kan dukkan musulmi min annal ma'ana abinda ake nufi mutashabihan warquha ma'ana ganyenta ko mu ce kunnanta sun yi kamanceceniya da juna mukhtalifan ta'muha amma ɗanɗanonta ya bambanta ga kunnan ko mu ce ganyen na bishiyar iri ɗaya amma kuma ɗanɗanonta ya bayyana ya bambanta wallahu ta'ala a'lam an gane ko Allah shine mafi sani to wannan shi ne abinda malam ya kawo karkashin wannan ayar duk da yake a'a yana yiwuwa wasu daga cikin su ɗanɗanon su ya zo ɗai wasu kuma ɗanɗanon su bai zo ɗai ba dan Allah ya faɗi wannan a cikin wato suratu ar-ra'd inda yake cewa وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل duk da yake na Allah yana zancen sashe ne na iccen dabino da sauran abubuwa da suke fitowa dai almuhimmu Allah ce yana fifita sashe wajen ɗanɗano akan sashe wanda yake nuna kenan ba daga gare su na ba ba wai tabi'a bace kamar yadda waɗansu suke cewa babu Allah tabi'a ce take ta hasila na ciyar a'a Allah da ya wannan shi cikin hikimarsa ne ya bambanta tsakankanin tsakanin su wannan shine abin da malamai suka yi bayani kenan sai zaman to a'a cikin ɗanɗano sun yi kamanceceniya wasu daga cikin su sashe kuma sun bambanta ana iya cewa haka nan ina fata an fahimce ni to wannan dai maganganu ne na malamai akwai maganganu da dama kafin mu je a mas'ala ta gaba akwai ɗan abu da ya kamata mu ɗan ƙara a gurguje wanda malamai suke kawo a ƙarƙashin wato wannan ayoyin sai suke cewa a aya ta farko sai Allah ce mushtabihan wa ghayra mutashabih a aya ta gaba wadda take ta 141 sai ce mutashabihan wa ghayra mutashabih to menene hikimar bambantawa tsakanin waɗannan lafzozi abinda malaman ilimin balaga ta alqur'ani suke bayani kansa domin an ce mushtabihan daga ishtabahani shi ko mutashabihan daga tashabaha ne shi ko tashabaha galibi ana amfani da shi wajen kamanceceniya ishtabaha ana nufin abin da ya rikice an kasa bambanta shi an gane ko duk da yake galibi mun kaci don saboda yan uwa su fahimci wannan akwai ɗaya daga cikin manya manyan malaman balaga ta alkur'ani wanda ake kira ustazu doktor fadl samar ra'i dan kasar iraki yana da littafi lamasatun bayaniya to ya tattauna akan wannan mas'ala a cikin wannan littafin kin to yake cewa malamai sashen malamai suna ganin cewa in an ka ce tashabaha to galibin ma'anar shi yana nufin wato abin da yake yana kama da juna in an ce ishtabaha kuma abin da yake rikicewa ina fata an fahimce ni to kenan aya wannan ta farko ta 99 misali wadda ba mun ce ta farko ba ita ce farko a cikin suratul an'am wannan nufin ta farko a wannan mas'ala din aya ta farko tana bayani ne kan kudura Allah subhanahu wata'ala ikon Allah subhanahu wata'ala nuna isar Allah subhanahu wata'ala to shi yasa sai an kai amfani da kalimar da ke kawo abin ya ma kai inda hankali bai iya bambanta shi shine mushtabih daga ishtabaha ne domin farkon ayar tana bayani kan kudura Allah ne misali kafin a zo wannan ayar akwai ayoyi inna Allah faliqul habbi wan nawa kaga Allah subhanahu wata'ala shine faliqul habbi wanda yake fitar da dan kwaya ya fito an gane ko yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayy ka gani Allah yana fitar da mairai daga cikin matacce fitar da matacce daga cikin mairai zalikumullahu fa anna tufakun faliqul isbah Allah shine yake fitar da hasken wato asuba wa ja'ala al-layla sakanan wash-shamsa wal-qamara husbana haka dai Allah subhanahu wata'ala ya sanya dare ya zamanto sakanan wato lokaci na samun natsuwa wa ja'ala al-layla sakanan wash-shamsa wal-qamara husbana wato rana da wata su zamanto husbanan kaman abinda ake iya lissafi da su a gane lissafi zalika taqdiru wa huwa alladhi ja'ala lakum an-nujuma Allah sanya muku taurari wa huwa alladhi ansha'akum min nafsin wahida Allah shine halicce ku daga rayuwa daya sannan ya yada ku kuka yawa to kaga waɗanda suna da kudura Allah sannan ya zo wa huwa alladhi anzala minas sama'i ma'an fa akhrajna bihi nabata kulli shay fa akhrajna minhu khadira nukhriju minhu habban mutarakiba ta bayanin wannan to shi yasa sai ya zo ya yi bayanin nuna kudura shi yasa a nan sai kawo wa zaituna war rumana mushtabihan wanda hankalin dan adam ma bai iya bambanta shi an gane ko to shi yasa aka yi amfani da ita to wannan shi yasa bala yace tuna ana bayanin ne mazahir na kudura ta Allah subhanahu wataala shi yasa anka kawo wannan shi yasa ma sai anka ce unzuru ku kalla saboda abu ne da yake yana da buƙatar dan adam ya ƙara kallon shi ma'ana kuma ya tsaya yi tunani akan shi kallo guda biyu da kallo da ido da kallo kuma na basira kamar da malamai suka ce to amma wato inda anka zo wajen abin nan mutashabihan wa ghayra mutashabih ina ga an fahimta sai shi malam yake cewa shi attashabuh galibi yana nuna kamanceceniya tsakankanin abubuwa ma'ana abubuwan sun yi kamanceceniya da juna to anan kuma na ana zancen tashri' ne ma'ana tashri' wato wagga aya ta 141 babban abin da ake bayani kan shi duk da yake nan ma bayanin kudura ce ta Allah amma na ana zancen tashri' halatta wani abubuwa da waɗansu abubuwa to dan kaga sai an kai amfani da kalma ta kamanceceniya ba ai ka kawo kalma ta hankali ma koda ya kalla sai ya jima bai bambanta tsakankanin su ba sai an kawo kalma ta sun yi kamanceceniya da juna dan saboda ana zancen tashri' ne shi yasa ma Allah subhanahu wataala ce wa huwa allazi ansha'a jannatin domin ta ana zancen mushrikai sun halatta wani abu sun haramta wani abu ayoyin da suka gabaci ita ko wannan ayar ta 141 wa ja'alu lillahi mimma dhara'a min al-harsi wal an'ami nasiba fa qalu hadha lillahi bi za'mihim wa hadha li shurakaina fama kana li shurakaihim fala yasilu ila Allah wa ma kana lillahi fa huwa yasilu ila shurakaihim sa'a ma yahkumun wa kadhalika zayyana li kathirin min al-mushrikeena qatla awladihim shurakaa'uhum liyurduhum wa liyalbisu alayhim dinahum walau sha'a Allah ma fa'aluhu fadharhum wa ma yaftarun وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كان أنا ذنتين شريعة لنا هذا التاوى ده حرم تاوى سي الله يا سني أبوبوا ما سكمن تشيني على جونا ده أبوبوا ده باسا كمن تشيني على جونا نمبا أنا سنبا ما سي أيضا تركي تروى دومين با ذنتين قدرة أكي بدو ديك قدرة تنا تاري ده بيان أما با إتشي فرق أبين ده أكي بياني كان سبا واتو غباني ونا آير sai ya sama sai Allah ce kulu min samarihi kaga sai ce can unzuru dan a ce ka kalla da kudura Allah nan ko a da yake ana zancen shari'a ne sai an ka ce kulu ku ci ku bar zancen waɗanda suka halatta wani abu da haramtar da abubuwa wani nasi kulu min samarihi idza asmara ko ba haka ba wa atu haqqahu yawma hasadihi ko wata qira'a yawma hisadihi an gane ko wala tusrifu inna Allah la yuhibbul mus innahu la yuhibbul musrifin can kuma sai an ka ce unzuru ila samarihi idza asmara wa yan'i inna fi dhalikum la ayatin liqaumin yu'minun mai so ya koma cikin wannan littafi na ustaz Dr. Fadl Samar Ra'i zai ga bayani wanda yake kari akan wannan da abin da mun ka wato gabatas to wannan bayani ne akan balaga ta alkur'ani domin alkur'ani yana dauke da abubuwa kuma littattafan wannan bawan Allah suna taimaka ma ɗalibin ilimi wajen sanin balaga wato ta alkur'ani mai girma ba shi kadai ba amma dai yana littattafansa suna da amfani to madalla yan uwa musulmi za mu tashi a mas'alan mu ta gaba yanzu za mu dawo cikin littafin wato as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha domin a karkashin aya ta ɗari da wato ɗai kenan domin shine ya kawo ta ya kawo aya da take akan wato jerin ayoyin alqur'ani a mas'ala ta ɗari biyu da tis'in da biyu a cikin littafin as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abdulkadir arrazi malam yace fa in qila idan aka ce qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala badi'u samawati wal ard Allah shi ya kage halittar sammai da kasai domin nan al ardu nan wato al jinsiya ce muna fadarta al tana da ma'anoni daban-daban dalibin ilimi ya koma cikin littafin wato مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام الأنصاري يجا ألكم أنا نو تكي أوكا دون سبب ده سيد ذي فسر القرآن دمي أنك بديع السماوات الله شيء حال تسمى السماوات جمعنا والأرض تو كلمة الأرض أنا نفهم كأسا to in ka ce ƙasa guda to waye kage halitta sauran ƙasai guda shidda din kaga sai ka ce wal ardi al jinsiya ce da jinsin ƙasai guda bakwai in ba haka ba akwai matsala aya ta 101 a cikin suratul an'am malam yace to ma fa'idatu qawlihi menene fa'idar fadar Allah subhanahu wataala khaliqu kulli shay'in Allah shi ya halicci dukkan komai al'an'am aya ta ɗari da biyu ba da ƙaulihi bayan Allah ya ce wa khalaqa kulla shay'in Allah shi ya halicci dukkan komai bayan ya ce shi ya halicci dukkan komai kuma ya ce khaliqu kulli shay'in malam ya ce qulna zamu ci zikruhu awwalan abin da yasa an ka ambace shi farko an gane ko istidlalan bihi ala nafiyil waladi wancan na farko an an faɗe shi na don kure da domin an ce waje alulillahi shuraka aljinna wa khalaqahum wa kharaqu lahu banina ko wa kharaqu lahu banina wa banat a wata qira'a kenan dan a kore wannan dan ne sun an gane ko thumma zakarahu thani kenan sai Allah ya kodi cewa wa khalaqa kulli shay dan ya nuna shi halicci dukkan komai kenan bai da da bai da mata ثاني ثم ذكره ثانيا sai Allah ambace shi na biyu tawti'atan wa tamhidan nan da yace khaliqu kulli shay'in kenan nan kuma tawti'atan dan shi shimfida ne wa tamhidan kuma dan shimfida li qawlihi ta'ala dan fadar Allah subhanahu wa ta'ala fa'buduhu ku bauta mishi kenan can dan kore da ya kawo shi nan ko khaliqu kulli shay'in dan saboda yi tamhidi cewa wanda ya halicci komai shi kadai cancanta a bauta masa fa inna kaunahu khaliq fa inna kaunahu khaliqu kulli shay'in fa inna kasancewa kaunahu khaliqu kulli shay'in Allah shi halicci komai yaqtadi takhsisuhu bil ibadati shi yake hukumta cewa a keɓance Allah da ibada an gane ko wa ta'ati da ta'a fa kana fa kanatil i'adatu to wannan maimaitawa da an kai li fa'idatin don saboda wata fa'ida jadida sabuwa ba wai kawai an maimaita bane babu wani amfani ga wannan kalma ina fata an fahimci ni wannan shine abin da malam ya kawo karkashin wannan aya to amma galibi kafin mu wuce muna dan ƙara wata fa'ida wadda take zuwa saboda amfanin ɗalibai da ƴan uwa ba wai don saboda mun kai waɗannan malaman ilimi kuma mun fi su kullum muna faɗa a'a saboda fa'ida ce ta zo ya kamata a ƙara ta karkashin wannan za mu ƙara abubuwa guda biyu a gurguje na farko shine da yace wa khalaqa kulla shay'in duk da yake ne yana zancen ko ya nuna cewa ya kore dan da anka danganta zuwa gare shi to amma wa khalaqa kulli shay Allah shi ya halici komai fi'ili ne anka kawo jumla ta biyu da kuma anka ce khaliqu kulli shay'in suna ne aka kawo Allah shi ya halici komai duk da yake wannan fa'ida da ya faɗa tabbas na ana zancen ayi na farko ana zancen a kore dani ga Allah a nuna Allah shi ya halici komai to ko tunda shi ya halici komai bai yiwa a ce shi ya halitta kuma kuma halitta ta zanta bakar ubangiji kenan wanda sun ce Isa dan Allah ne kuma Allah ne wal iyazu billah bai yiwa Allah ya halicci Isa kuma Isa ya zan Allah domin Isa halitta ne to sannan kuma waccan khariqu kulli shay'in yana nufin Allah shi halicci komai fa'buduhu Allah shi kadai cancanta abota mishi wannan magana babu wani shakka a cikin ta amma abin da zamu kara na farko sai ce wa khalaqa kulli shay'in Allah shi halicci komai dan ya nuna maka fi'ili ne abin da yake abkuwa na an yi amfani da abin da ake nuna zamani khalaqa kulli shay'in Allah shi halicci komai wanda da ya cewa to ai ai yanzu kuma ba Allah bai halicci komai ba ma'ana wasu abubuwa sai zuwa gaba zai halicce su a'a Allah ya amfani da fi'ili ma zai saboda abin tabbataccen abu na in yayi niyya halittawan ba wanda ya isa shi duk abin da ya kaddara sai ya halicce shi sai ya halicce shi dan kaka ce to ya ce ya khuluqukum fi butuni ummahatikum Allah shi na halitta ku waɗansu yanzu shi halitta su wasu zai halicce su zuwa gaba to kuma na an ce wa khalaqa kulli shay'in Allah ya halicci komai a'a saboda babu wanda ya isa ya hana ya abin da yake so shi yasa sai kafi ilmadi an riga an yi an kare an rubuta cikin lauhin mahfuz kuma ba wanda isa ya hana ina fatan ana fahimta ta shi yasa za ku ga ayoyin alqur'ani in suna magana kiyama fi ilmadi suke kawowa an riga an yi wani nufiqa fi suri an yi busa cikin kaho yanzu zaman da muke an yi busa cikin kaho ba ai ba amma waye isa ya hana babu fasa'iqa man fis samawati man fil ardi duk wanda a cikin samai da kasai zai mutu illa man sha adadu kalima ta sa'iqa lokaci tana nufin su ma amma da mutuwa take nufi illa man sha Allah sai wanda Allah ya so thumma nufikha fi ukhra sana an yi busa an yi busar a yanzu ba ai ba wa ashraqat al ardu bi nuri rabbiha al ardu kasa ta yi haske shin yanzu kasa ta yi hasken wanda ake zance na kiyama ba ta yi ba amma fi'ili madi sai Allah kashi da ma'anar wato abinda zai zo gaba dan saboda ba wanda ya isa ya hana Allah ya abinda yake so wannan kenan to da an ka ce wa khalaqa kulli shay'in Allah shi halicci komai na a nuna dai fi'ili ne na halitta Allah shi yake yi amma da an ka ce khaliqu kulli shay'in shi ko jumla ce ismiya tana nufin tabbataccen abu ma'ana tun can azal Allah wannan sifa tashi ce ta yin halitta kuma lokacin da ya so halitta zai yi sai ya kawo fi'ili nan ko sai ya kawo suna tabbataccen abu ne wannan ta fuskar balaga ta alkur'ani kai kokari ka san bambanci tsakanin jumla ismiya da jumla fi'iliya da ma'anonin da suke dauka da balaga ta kalmar da anka kawo wanda kuma abubuwa ne waɗanda dole sai mutum na karanta littattafan ulumul qur'an da kuma balaga ta alkur'ani zai samu waɗannan fa'idodin malamai suna bayani akan wannan kuma ba dole bane duk abinda malamai suka faɗa sai ka karba a'a ka dibi hujjojin su da dalilan su da suka kawo in ka diba cikin simatul bayanul ta'birul qur'ani bayanul qur'ani ina ganin na ustadh dr professor Kabir Yunus yana da littafi akan wannan bayan shi akwai wani littafi da yakan balaga ta Alkur'ani wanda yake bai kai wannan girma ba naman sunan littafin bayan kuma ya li dirasatun fi usulit tafsir ga littattafan Dr. Fadl Samar Ra'i suna taimaka ma ɗalibin ilimi da malaman da suka tattauna akan balaga ta Alkur'ani alhamdulillah kathira da kuma misali irin su at-tahrir wa tanwir na ibnu ashur fagen balaga ta alqur'ani ba zancen inda yake bayani kan aqida ba wani lokaci ya dace da aqida ta ahlus sunna wani lokaci kuma ya bayani da aqida ta ash'ariyya muna bayani ne akan balaga ta alqur'ani domin za a yi mutum adalci akan fagen da yayi fice a cikin sa to ina fatan dai yan uwa za su bibi littafan balaga ta alqur'ani su gane balaga ta kalima balaga ta jumla da sauransu ina fatan an fahimce ni wallahu ta'ala a'lam mas'ala ta karshe wadda zan kara kafin in ji mas'ala ta gaba shine cewa wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala a nan cikin suratul an'am sai ya ce zalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa sai ce khaliqu kulli shay'in a nan cikin suratul an'am sai ya fara da la ilaha illa huwa sai ce khaliqu kulli shay a cikin suratul ghafir sai ya ce khaliqu kulli shay'in la ilaha illa huwa to menene hikimar balaga bayan masu har da alqur'ani su rike la ilaha illa huwa shine na farko a cikin suratul an'am khaliqu kulli shay'in shine na biyu a cikin suratul an'am a cikin suratul ghafir khaliqu kulli shay'in shine na farko la ilaha illa huwa shine na biyu a cikin suratul ghafir ko suratul mu'min duka ana kiranta da waɗannan sunayen to amma a balaga ta alqur'ani menene hikimar me yasa aka gabatar da wannan an ka jinkirtar da wannan malaman balaga ta alqur'ani suna tattaunawa akan wannan sai malamai suke cewa suratul an'ami da suratul ghafir dukan surori ne makkiya kuma suna bayani ne kan aƙida amma suratul an'ami ta fi yaƙi akan aƙida kuma siyaƙin da ake akan shi siyaƙi ne na aƙida to shi yasa sai aka gabatar da la ilaha illa huwa domin ana zancen tauhidi shine na farko kenan ma'ana shine abin da ake kan shi gadan-gadan amma shi yasa ana zance wanda suka ce Allah na da duka da sauran abubuwa da ayoyin da suka gabata sun yi bayanin wannan bamu da lokacin da zamu kawo bayanan an yi zance Allah na da ya kore wannan waje alu lillahi shuraka aljanna kuma bayan yayi bayanin shine ke da iko inna Allah faliqul habbi wan nawada ayoyin da ni karanta da zunnan wa huwa alladhi ja'ala lakum an-nujuma wa huwa alladhi ansha'akum min nafsin wahida wa huwa alladhi anzala minas sama'i ma'an duk ayoyin da suke nuna Allah shi kadai cancanta abauta masa domin shi kadai waɗannan abubuwan to sai ce zalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa sannan ce khaliqu kulli shay a cikin suratul ghafir ko suratul mu'min yana bayani ne kan wato halittar da Allah subhanahu wata'ala ya yi ma'ana yana son ya nuna mutane girman halittunsa da hikimar da ke cikin waɗannan halittun duk da yake na nuna wanda ya halitta shi ya cancanta abota masa amma bayanin halittun ake yi to shi sai aka gabatar da zalikumullahu rabbukum sai an ka ce khaliqu kulli shay'in dan a nuna zancen halitta shine yake da karfi nan anan sannan a je zuwa ga zancen wato tauhidi kamar yadda malamai eh, suka yi bayani don ya kawo waɗannan ayoyin zancen halitta kafin waɗannan ayoyi wa huwa alladhi ja'ala lakum al-layla taskunu fihi wan nahara mubsira da sauran ayoyin da suka gabaci wannan aya din to kaga wannan ita ce hikma da balaga ta gabatar da wani abu ko jinkirtar da wani abu a cikin alqur'ani mai girma ba wai shace faɗi bane abubuwa ne waɗanda ake zuwa kawai a faɗa babu wani dalili don saboda ana son a faɗa Allah ya mana mai kyau mas'alar mu ta gaba sai mas'ala ta abin nan mas'ala ta 293 a cikin littafin as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi mas'ala ta 293 malam yace fa in qila idan anka ce fi qawlihi ta'ala a fadar Allah subhanahu wa ta'ala la tudriku la tudrikuhu al-absar gani bai iya rishika Allah wa huwa yudriku al-absar Allah shi kuma yana ganin gani ba wai yana ganin ku ba a'a ganin kuma Allah yana ganin shi kaifa khassa al-absar bi idrakihi me yasa Allah kebanci al-absar gani da ganinsa kenan ido kenan da abin da suke da suke aiki da shi to me yasa khassal absara Allah keɓance gannai bi idrakihi da rishika Allah laha an gane ko idrakihi laha wadda Allah ya keɓance yana ganin su gannai ya keɓance ganin su su walam yaqul wa huwa yudriku kulla shay'in Allah yana ganin komi ma annahu ablahu fi tamadduhi tare da cewa Allah ya ce yana ganin komi yafi kai matuƙa wajen yabo amma sai ce yana ganin gannai alhali ko ba gani ɗaya ka gani ba ko ido yana ganin komai kulna malam yace zamu ce li wajhaini saboda abubuwa guda biyu ahaduhuma na farko mura'atil muqabala lafziyya an kalli al muqabala fuskance ce ne ta al lafziyya ta lafazi fa innahu min naw'il balaga daga cikin nau'i na balaga domin yayi zancen al absar to nabin ma sai kawo huwa yudrikul absar kenan sai muqabala domin yace wa huwa yudriku kulli shay bai yi muqabala ta lafazi da lafazi ba to shi ko wani lokacin larabci a cikin al muhassinat al lafziyya cikin ilmul badi' daga cikin ilmin balaga ana kallon wannan sai ce la tudrikuhu al absar wa huwa yudrikul absar kamar da yace fa man itada alaikum fa'tadu alaihi bimithli ma atada alaikum duk wanda ya muku ta'addanci ya muku shishigi to ku yi masa ta'addanci to alhali ko mai da martani ba ta'addanci bane ya kamata ya ce duk wanda ya muku shishigi ku mayar masa da martani ko ku karbi haƙƙin ku amma sai ce fa mani itada alaikum fa atadu alaihi bimithli ma atada alaikum yayi kallon mura'at wato allafz kenan wanda suna kiran shi babil mushakala ta fuskar ma'ana malaman balaga suna kiran shi al mushakala kamar yadda Allah subhanahu wataala ce wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha sakamakon mummuna mummuna tamkarta alhali mai da martani mai da martani ko karba haƙin ka ai ba mummuna bane amma sai an kasa masa sayyi'a saboda ya kasance sakamakon wato mummuna abinda malamai suka yi bayani kenan shine malam ya kawo wannan الثاني نبي أن هذه الصفة خاصة bainahu wa bainal absar annahu yudrikuha waɗansu malamai suka ce a abin da yasa Allah ke banci wannan sifa ta khassatun bainahu wa bainal absar tsakani wato Allah ɗaya ke banta da ita tsakanin shi da gani annahu yudrikuha cewa shi na ganin ta bi ma'anar ihata biha ma'ana ya kewaye da ita wa huwa wa hiya la tudrikuhu amma ita ba ta riska Allah fa amma ghairuhu mimma yudriku mimma yudriku al-absar amma sashi abinda ba Allah ba wanda gani yana ganin shi fa hiya tudrikuhu aidan to shi shi na ganin ta fa li hadha khassaha bi dhikr shi yasa Allah ke bance ta ma'ana wai abinda ake son a ci shi gani yana gani idan kana kallon mutum ai tana yawa ya kalle ka kenan yadda idonka suke ganin wani abu ko ganin ka yake kai ga wani abu to shi ma ganin wani abu yana iya kai gare ka ma'ana ana kallon kallo in ji malam Bahaushe amma shi Allah ya kewaye sani da gani kuma yana kallon gani shi yasa yace ya alamu kha'inatul a'yun wa ma tukhfi sudur amma shi ganin Allah ɗaya ke banta da bai kai ga Allah ina fatan ana fahimta ta to wannan shine abin da malam wato ya kawo kenan a karkashin wato wannan Aisha sai aka keɓance wato da shi wannan shine abin da malam ya kawo a ƙarƙashin wannan aya kuma ga dukkan alamu lokacin mu yayi halinsa akwai mas'ala ƙarƙashin wannan aya duk da yake ma mai littafin shi ma dafu'i hamil tirab an ayatul kitab ya kawo wannan aya kinan zamu bari a cikin bayanin da zai zo gaba insha Allah ta'ala cikin waccan aya sai mu kokari a wato shiga cikin wannan bayanin a karasa da bayani gurgudun abin da Allah subhanahu wata'ala ya sanar da mu abin da muka faɗa zaman to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh